العظيم وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم نعم صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم
ومن المؤاملة الحسنة وحسن الأشرة المساعدة والعون بينهما في كل الأمور كمساعدتها له في شؤون البيت كالطبخ وتربية الأولاد وغيرهما من الخدمات له وكمساعدته لها في أمور بيتها وإن لم يستطيع أن يقوم بمساعدتها في أمل وأمور بيتها فليطلب لها من تساعدها في أمل البيت كالطبخ وتنظيف البيت وغير ذلك من الأعمال التي تواجه الزوجة أو ربة البيت في بيت زوجها ومن الحقوق المشتركة بين الزوج وزوجته وهي من الأمور الهامة للغاية أن يكون الزوجان في تمام النظافة دائما فالزوج ينزف ويغسل أسنانه وينزف إبطيه وآنته ويديم مسح الطيب جميل الرائحة في جسمه ولباسه لأن زوجته تفرح بذلك وتزيد له محبة وإلماما بل فعلى الزوج أن يهتم بما ينبغي عليه الاهتمام به من هذا المذكور من النظافة كالتديب والأدور وتغير الرائحة رائحة الأرق ثم يزيد بطلق الوجه والبشاشة لها كل ذلك من المستحسن على الزوج فئله بل هو حق عليه وكذلك الزوجة عليها أن تهتم بما اهتم به الزوج لأجلها
to daga cikin abin da muke magana a kai shine za a ci gaba haƙoƙin wato ainihin miji da mata da kuma haƙoƙin mata wanda suka yi tarayya a ciki mun ji jiya magana kyakkyawan mu'amala da magana mai daɗi hira za a yi da miji da mata a zama mai daɗi a yi hira sosai in an hira in an jima ma ba karasa hirar nan ba don daɗinta da farin rayaca ya zancen mu na ɗazu a karasa a cika in kuma ka Allah ya sa kai irin ɗaliban makaranta ne namu na gaban malam an iya karatun mutasar yadda ake yi za ku hira ka da mataka kuna hira kuna hira kuna hira za a yanke a shiga wani sha'anin an gama komai da komai to kin ga yadda aka yi kenan an koma waccan hira ta tinda sai mu ta sa in kana zuwa kana jin yadda ake karatun haka ake ko matarka bata je ta yi karatun mu ta sarwan ta saba hira da kai sai ka ga ta iya wannan ana cikin hirar in wani abu ya zo ya gilma sai a yi a gama ana gama shi wajen awa nawa ma sai ka ce to shine nake daɗe muke bayani ta sa iltifati algali to wannan ka zama to in hirar da kuka yi ba daɗi ko kana magana da matarka tana fada-fada ko kai kana mata magana kana fada-fada yaushe za a ji daɗin wannan hirar har a ce a dawo a ƙarasa ta so da yawa wasu matan da mazajen in an zo an fara hira ƙoƙari ma ake wani abin ya yanke wannan hirar don a tashi a barta domin hankali ne zai tashi saboda haka a dinga mun yi wannan magana jiya kuma mun kosar da bayani akan haka har ma muka tabbatar da cewa idan mutum ya san ba zai magana mai daɗi da matarsa ba a hirar da za a yi to ka a hirar in kin san magana da za ki wa mijinki ba za ki mai daɗi ba to kada a hirar a batta kawai muka kawo hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut kai gum ko kaka za a zo da bacin rai a hira a batta ko da waye ballantana mata da miji to yau kuma daga cikin haƙoƙin na kyakkyawan mu'amalar nan da ake ciki shine taimakekeniya da ake nema a juna a cikin rayuwar gida lalle ne miji ya zama mai taimakawa matarsa ayyukan gida ya sani fa ayyukan nan da mace take yi ba wajibi ba ne a kansa shari'a ba ta wajabta mata ba ta yi maka girki a raini yara a dinga kula duk wannan aikin ka ne haƙin ka ne amma saboda al-ihsan din nan husnul ishrati wal ihsan to ihsanin nan ne ya janyo da kuma tarbiyya ta iyaye da kakanni namu na kirki har za a kawo mace ta dinga ɗora girki ta daddare ta ɗora da rana ta girki a ba ta kuɗin cefa ne a yi wannan duk ba aikinta ba ne yau kowace mace a wannan matsayin a dafa ne ta ci kawai shine aikinta to amma tun da mu'amala ga yadda ta zama yanzu ita kanta matar da za a ce wannan ba haƙƙinki ba ne an sauke miki ba za ta ji daɗi ba saboda ne abin da aka tashi a kai kenan kuma abin nan kyakkyawa ne ihsani ne idan aka zo da abu mai kyau ba a cewa babu kyau ko da abun bai da asali a shari'a irin maganar da muke cewa kenan wani an zo ana salati goma ga annabi an binne gawa sai wuta mutum ya tashi ce wannan ba kyau ka kafurta wallahi a ce salati goma ga annabi ka ci to me mai kyau a'a wai hujja wannan abun annabi bai yi ba sabai ba su yi ba an binne an tashi an ɗauko gawa ana zikiri ba kyau kace ba kyau a'a in ba za a yi ba ba a yi ba amma an zo da abu mai kyau wanda zahirinsa ibada ne kuma annabi aikinsa ne ya shiryatar da bayi akan wannan sai aka zo wani mahalli da ba a nan annabi ya yi ba to sai a yi shiru isa ka je makabarta an ce ai mamaci addu'a ba za ka yi ba ko kana ganin kai bai da asali abin nan amma kar ka tashi kai fushi ka ce ba kyau yadda wasu suke yi dama salati ba shi ake yi ba an ce salati goma ga annabi amma ba za ka ma a gama ka yi ɗari kai misali to ire-iren waɗannan a shari'a suna da yawa yanzu ka ce matarka shari'a ba ta ɗora mata dafa abinci ba ba kyau ki bari to in aka bari farar shinkafa za ka ci ba shi kuma da asali a shari'a amma ka yarda da wannan to saboda haka ka taimaka wa matarka a ayyukan gida girki take yi wani abu take a samu wayayya ku dinga yin ayyukan tare kai ma ka samu tirenin kana dan motsa jikinka ka kai ka kawo in wata wuka za a miko a yayyanka salak kai ma ka yayyanka ga abin nan in kuma an yayyanka ne za a dan barbada gishiri a wanke ka wanke yau abin duk da yake akwai bismillah ba a bar mata suna aiki ba idan kuma har kai ba ka da damar yin haka ita kuma ayyukan nan za su yi mata yawa to a nemo mai aiki gashi yanzu aka faɗa ka nemo mai aikin da za ta dinga taya ta amma kakai ta yin boko kan ɗauko mai aiki ƙato namiji wai kuku ne ya iya girki ya dinga girki a gida kuma yana kana barinsa tare da matarka shine zai yi muku abinci to wannan abin ta ɓaci in ba mu saba da haka ba samo mata dai mace wacce za ta taya ta yarinya mai hankali wacce take da ƙarfin ɗora tukunya za ta sauke za ta dafa za ta zo ta ce ta da za a zo a gani komai ta yi in so in lokaci ya yi a bata kuɗinta na hakinta. kuma amma da yawa za ka ga mata saboda wata matsaloli irin nasu sun fi so a samu wata tsohuwa wacce ba ta iya aiki kar a samu yarinya mai kwasai-kwasai haka saboda haɗari an samu an samu an samu wanda mutumin abuja an samu mai aiki wata kyakkyawa mai hanci mai himma mai kai kawo mai sauri ta haɗa abu ta zuba shayi ta kawo wannan ta kawo wannan sai na ce wannan ce yar aikin nan gida suka ce to Allah sanya alheri ta fi matar gidan kyau sannan ga fuska ga ladabi ga tsuguno sannan da zuwa sannan ku ya hanya ya hanya sannan ku madam sun zo sun shigo shi kasa to irin wannan dama ke ga jin kai ga ba fuska ko ga kiwuya ai kaga da hadarorin sun gama haduwa shi kuma duk inda miji yake yana son mace mai fuska yana son mace an san fuska ko wata amarya ana yara aka ce ba ta da fuska ta yi ta kuka ta yi ta kuka aka ce ba ta da fuska ba ni da fuska na ce ba kya murmushi to idan aka samu irin wannan ne shine za ka ga an samu mutumin kirki zai iya cewa a ƙauye take a wani waje take kawai za a je a binkita kawai ana na ana nan sai ka ji ya ce kai yarinya nan dai wannan watan aka bata kudinta kawai ta tafi ma nemi wata mai aiki can ko ya je ya hada za a zo a dauke ta wata ɗaya wata biyu sai a yi aure sai ta ga ashe ita ce ai ci gaba ake so to za ka ga da yawa za ka ga sa so a kawo yara kuma zamani ne na faila faila shehu ibrahim ta zuba wayo a ko'ina yanzu yanzu nan sai a kawo ba ƙauya albarkacin faila ta kallallame miji ta hikima suna fara sigina zai sallame ta je ya aure ta ke kina zaune da mijinki ba sigina ba jan baki sai jin kai to in aka kawo wata ta zo ta fara masa abubuwa kasan babba yana son girma ba kuma babban da ya fice miji a gida ko ɗan yaro ne aka yi masa mata yanzu yanzu nan ya zama oga dole duk tawaru'unsa duk haƙurinsa zai so a girmama shi to saboda haka ya zama to ya samu wacce za ta taya ta aiki idan shi ba zai tsaya ya taya ta ba sannan ya taimaka mata da wajen rainon yara an samu yara to a dinga kulawa kar a bawa mace 'ya'yan gaba ɗaya ita ce tsarkin kashi ita ce kuma kulawa da su ita ce sa musu kaya ita ce komai ɗinsu in dai suna da yawa wasu yaran sun yi wayo suna taya su to shi ma kai ma za ka huta domin wannan duk aikin ka ne ka yi kokari ka tsaya wajen abincinsu a tabbatar a taya ta tana kula da wasu kai ma ka tsaya ka kula kar ka zauna ka ce kuma kar kuma ka zama irin wannan da na faɗa ka zama garin sunantawa za ka taya ta ta mai da kai bawanta ban maka aikin yara ka ga mutum ba gidaje ya iya tsarkin kashi ba kyau na ga wani yawa yara tsarkin kashi yana haka ina haka ce ta ba aikin ka bane inda wani abin da za ka yi wa yara ka yi amma ita ta yi kokari ta yi musu tsarkin kashi kuma mata da yawa ya kamata in kuka wa yara tsarkin kashi a samu sabulu mai kyau a saba a daɗa wanke wa yara shi kansa yaron ana tsarkin kashi ba a yi masa sabulu sai ka ga kai wa yaro ado kwaskwas a je waje yana tafiya ko a ɗauke shi a juwarin kashi kaga barna ta faru wannan da yawan mu maza wannan tana faruwa don namiji ya mai da kansa wani wani gardi wani mara gyara ado da sabulu da kulawa sai mace wannan duk ba haka ba ne saboda haka anan ya kamata da duk wani aikin gida da tsaftace gida mutum ya tsaya ya taimaka mata sannan kuma daga cikin abubuwa da yake haƙi akan maji da kuma haƙi akan mata shine tsafta shi ko tsaftar miji da tsaftar mata shine daga wa'azinmu shine ta shehu ya ce bihi bada'un bihi khatamun da shi muke farawa da shi muke cikawa tsaftan nan haƙƙi ne akan kowanne miji da mata kowace mata haƙƙi ne ta ne miji ya tsafta ta ganshi ya yi tas yana ƙamshi haƙƙin mutum ne mata matarsa ta tsafta ta ƙamshi ta gyara ta zamanto tsaf wannan wajibi ne haƙƙi ne akan miji haƙƙi ne kuma akan mata da tsayawa da dawwamar da tsafta ko da wani lokaci ya zamanto miji yana mai wanke haƙoransa yana mai tsaftace bakinsa ko da yaushe ita ma matar haka idan aka ci abinci a je a wanke baki a sa'ai burushi wa musamman mu ƙasar hausa muna cin abun ciccika masu wari kuma wannan abinci suka masu wari musamman a miyoyinmu to wannan magunguna ne ma amma dai suna da wari mu muna da daddawa muna da kalwa akwai miyar kuka akwai miyar kubewa akwai miyar karkashi akwai miyar ayoyo duk wanda ya ci wannan ya zama furushi yana kusa ko da rana ne ka ci miyar kuka ka wanke bakinka ballantana kuma da daddare inda za ka iya kusantar matarka ka tabbatar bakinka ya yi tatas babu zancen wani cin abinci ko warin albasa albasa ana cinta magani ko a cita a nama ko a cita a abinci ko dafaffiya ko ɗanyawa musamman wacce bata ɗan dai an cita to lalle ka tabbatar ka yi burushi shin kai ka sa makilis ka wanke bakinka so nawa kake a yi ne to lallai ne mace ta kula da bakinta da tsaftarsa sannan kuma miji ya kula da bakinsa da tsaftar bakinsa da wanke shi ta tas sannan in san samu ne ya zama akwai wani clinic na deltas da zaka je bayan wata daya ko wata biyu ka je wajen masu tara baki da haƙori a wanke maka bakinka wannan ya zama lallai ga mutum magidanci bakinka ya zama tatas za a je a yi maka burushi a wanke a gyara kuma wannan bai hana ka ban an wanke maka bakinka ka zo ka ci gaba da yin wato burushi da sannan ka samu kanka a bukatar haka kuma kan namiji musamman namiji har matan ma kada namiji ya sakaci da cewa yana burushi kuma ya bar asuwaki shi asuwaki sunnar annabi ne sallallahu alaihi wasallama wani hadisin ma maganar da annabi ya nuna asuwaki sunnarsa ce kuma sunnar annabawa yan uwansa ne kamar dogara sanda ne sunna ce ta annabi kuma sunnar annabawan allah ne baki ɗaya su haka asuwaki to cewa ka yi burushi ba zai hana ka ka riƙe asuwaki ka yi ba don asuwaki yana da fa'idodin da burushi bai da su mai zawajir haitabi sai da ya kawo fa'ida fa'ida ta asuwaki guda 88 in kai asuwaki za ka samu kaza in kai asuwaki za ka samu to in na gaya muku fa'idar asuwaki misali guda uku munan zunzurutun mu maza mata kakkuji fa'idar asuwaki ta farko tana daga cikin fa'idar asuwaki ƙarfafa sha'awa da mazakutan namiji in dai mutum zai kula da asuwaki yana yi rikonsa don sunnar ma'aiki ba dai a same shi bai da sha'awa ba ko a same shi da rauni asuwaki yana ƙarfafa basira kai yana daɗa buɗewa in dai mutum zai asuwaki sannan yana ƙara ƙarfafa ido in dai za ka tsaya kai aswaki sannan in kana aswaki ana samun ijaba a lokacin da za ka yi addu'a ko za ka yi zikiri ko musamman ma akwai waɗannan ɓangaren ma akwai waɗansu itatuwa daban da aka ake yin haka don su wannan idan mutum yana son ya samu ijaba a addu'a kana roƙa Allah ya amsa to za ka samu icen aswakin wannan dogon yaro sandal din nan in ka samu wannan kana aswaki insha Allah Allahumma an gama ana samun ijaba to fa'idodin aswaki suna da yawa sannan kuma yana tafiyar da warin baki ko mutum yana da lalura ta warin baki wani warin ba a bakin bane daga ciki ne akwai wani abin da yake turo warin wanda kana aswaki sai Allah ya hana warin ya zo bakinka kuma akwai illoli daban-daban da a cikin baki ba dai burushi ya fitar da wannan ba sai dai aswaki saboda haka mu kula da wannan sannan kuma daga cikin haƙƙin miji wannan mata ita ma daga cikin haƙƙin ta kamsasa jiki a sa wa jiki kamshi abin da zai kamsasa jiki turare mai daɗin kamshi a sa a cikin tufafi sannan akwai turarruka na jiki a sa a cikin jiki a tabbatar da tsabtace hammata a wanke hammata in mai gashi ne buzur a dinga aski ana gyara ta kamar yadda askin hammata da askin gaba sunna ne saboda haka mutum ya kula da wani amma idan mutum ya bar hammatarsa kai ba kana kabarta ba wankewa yadda ya kamata ba aski don rigar da za ta sa in ka tuɓe rigar ka hammatarka kai ba ita ba farfara ba ita ba lalle ba gashi ya dinga jaje jaje yana wari ko matarka ba yadda za ta yi da kai saboda Allah bai kamata ba aka maza amma mata za ku ga suna kulawa wannan abin da suke sai akwai turare da ake an yi wanka an yi turare an gama kuma za a sa riga na jiki ne a daga hammata wannan mai dunkulan abin a goggoga kai wa miji ka sa mata ka ido ita ce za ta yi kai kuma fa kai ma a kayan kwalliyarka kana da abin shafawa a hammatarka ka sha wallahi ka daga hammatarka matarka ta ji wari ko ta ce maka na ji wari ko ta ce maka ban ji wari ba ko ta kau da kai ko ba ka ji kunya saboda Allah hammatan mutum ta zama hamami ba kyau ka tsaya sosai ka tsabtace jikinka kuma mata kala-kala ne za ka samu wata matar don tsananin tsabar so ba ta kyamun jikin mutum ko'ina to duk ina ka san matar ka za ta taba maka ko za ta kai hannu a jikinka ko na kai ka tabbatar ka kamsa sashi saboda kar ka zo jikinka yana wari wa musamman akwai matsaloli daban-daban akwai warin jijiya da yawa kowane suke da wari na jijiya wannan ba kazanta ba ne amma maganinsa daga cikin magungunansa tsafta tana iya maganin wannan don wani mai tsafta ne amma jijiyoyinsa akwai jijiyoyi masu wari shine ake cewa ra'ayatul irq din nan ba yadda mutum zai yi to amma idan mutum ya tsaya ya dubi sunna ta ma'aikin Allah kuma ya tsaya tsayin daka ya kare ya tsaya ya tabbatar da wannan to matsalar ma mutum baya ya da yana warin ka san shi ciwo sai ma ka sai ka san da shi ma sannan za ka imanin yin maganin saboda haka a tabbatar da wannan idan mutum ya samu kansa wannan ba ka shiru sai a tambayi bayan Allah ni ko ina ji duk tsaftar da zan yi ina jin cikina na karni yana wari to wani zai iya cewa kayi kaza kayi kaza to idan mutum yana da wannan matsalar ya lizubci turare kuma ya dinga tsafta sannan kuma akwai irin wannan abun amma mutane sukan banzatar da shi ne ina sanar da duk wani namiji ko wata mace da suke da irin wannan a tabbatar ana da alumu a tanaje shi in dai za a samu alumu a yi wanka a kaɗa shi a yi wankan jiki wani warin a jiki na jijiyar wani bangaren ya fi wani bangaren warin to a samu alimu a jika shi in an yi wankan sabulu an gama ɗauko shi shi ba sabulu sai a kwakwara a wanke jiki duka sai jikin ya bushe ma za a je a samu idan za a yi furfuru sannan kuma an gama an tabbatar an gama sai a ɗauki kuma alimin guda da ɗan damshi a goggogawa hammata a goggogawa nan tsakatsakin nan a goggoga domin jiki zai bushe ana yin haka wannan insha Allah yana maganin wannan ra'ihatul irkadin kowa ya tabbatar da wannan idan mace ce take wannan warin taji in namiji ne yake wannan yaji amma lallai a turare kuma mutum kar ya zamanto da matarsa shi ya fi kowa rashin tsafta kai ka fi kowa rashin gyara baki za ka kwanta a samu irin alawa mai yaji yaji a kusa tamtam ka same ta kana tsotsa bakinka yana kamshin alawan nan ko bacci za ku yi matarka ba za ta ji wani bashi daban ba dama ga karancin salati to in kana dan tsotsar tamtam kana salatul fati kayi addu'o'in kwanciya ka kwanta nisan matarka za ta motsa ta wajen fuskar ka ba za ta ji wani wari daban ba dama ita ta fi ka himma ta ta gyaggyara yawwa duk abin da za a yi a tabbatar da wannan saboda mu samu wato ainihin fahimtar juna da hayewa a wajen mu'amala yana daga cikin kyakkyawan mu'amala da zaman daɗi da mata yin shawara a cikin lamura mace ta yi ƙoƙari ta dinga shawartar mijinta a cikin harkokin gidansa ko a cikin harkokin rayuwarta miji ya dinga shawartar mace akan abin da take da dama a kai na harkokin gida da yara da harkokin ya za mu rayuwa akan lamarin yaran nan a dinga ko musamman akan sha'anin gida da abinci da kuma tarbiyyar yara a dinga zama ana shawara da juna kada a bar iyalai ko a dinga harka a gida babu shawara a juna in aka tafi haka to ba za a ji daɗi ba amma akan komai ta zamanto tana ba da shawara shi ma yana shawartar ta kuma duk sanda za ta ba da shawara ta bayar da mai kyau in kuma ta zo da shawara mai kyau ya tabbatar shawarar nan mai kyau ne babu muni a ciki to bai da laifi ya bi ta akan wannan shawarar idan ba za ta zama ta ɓata wa wani ba ko ta ciskuna wa wani daga 'ya'yan gida ko daga mutanen gida don so da yawa mata shawarar da suke ba miji abin da maslahar kansu shi ne suke fi ba da shawara amma ana samun matan kirki wanda za ka ga shawarar da suke baka ko akan kishiyarsu za ka ga mai kyau ce ya'ya kuma duk da ka haifa ita tana ganin duka nata ne wannan samun irin waɗannan matan a wannan zamanin yana da wuya wata ƙoƙari take kawai me za ka yi waɗanta da ta haifa shi ne ɗa a gidan amma 'ya'yan waccan ba ‘ya'ya ba ne ba ruwanta da su ko shawara akan maslaha mai waccan za ta ji daɗi za ka ga ita ba ta damu da wannan ba kawai menene samun irin wanda suke tsayawa akan mata a shawara aiwa wance kaza ya kamata a yi kaza da wance yaran nan din nata ne ta ja samun irin wannan ban ce maka ba a samu ba amma na tabbatar a gida ɗari da ƙyar za ka samu uku ko hudu da irin wannan matan a ciki kar wani karatu ne na gaya muku cewa wato na ainihin labil labil ne na ɗan labilwan an shige shi mara masu mata ɗaiɗai saboda haka wannan yana da kyau mutum ya san shawarar da zai ɗauka ta matarsa kuma duk kirkinta kar ka yi gidigat ta ce maka kaza ka yi yanke ma'aiki ya ce ɗa'atun nisa'i na damatu in dai an ce su za a ba abin da suka faɗa shi za a yi to za a yi nadama ba kuma annabi yana nufin duk mata ba ne a galabiya ma'aiki ya duba mafi yawan halin matan saboda haka ki kokari ke matar gida ki fita daga wannan waɗannan an bi su annabi ya ce ana yin nadama ki kokari ki zama mai kawo wato canji na alkhairi da shawara mai kyau da kaucewa shawara ta muni da duk abin da zai fito na alkhairi ki karfafi mijinki a yi a kai kada ki zamanto kin shishige ke kaɗai ke ce kika isa ba wani mai daraja sai danginki ba wanda ya isa ya faɗi daidai sai danginki da mijin da mutanen gidan da kowa ba su iya ba in kika faɗa haka to kin shiga garari don wannan rayuwa ba dawama za ta yi ba kuma abin da kika yi sai kin gani yayin da kika ce sai 'ya'yanki to shi kenan Allah zai barki da 'ya'yankin sannan Allah zai janye zama ba sai 'ya'yanki ba to kuma wannan kyasan yadda zaki dama su da yawa jaza'in mata baya tashi bayyanuwa sai babu miji wannan kuma muna neman Allah ya tsare mana iyalanmu da sauran mata sannan kuma mu tsaya a cikin wato mu'amala ta yaya a sa ido ba za a bar namiji ba shi kadai ne ko a bar mata don wani ba ruwansa da tarbiyyar 'ya'yan ya bar wa matar ya fita tun safe ba zai dawo ba sai 'ya'yan sun yi bacci bai gan su ba kafin ya fita ko ba su gan shi ba ya dawo sun yi bacci ya kuma fita haka an bar wa mace harka to wannan ma akwai matsala kuma kulawa da 'ya'ya na mata daban irin kulawa da 'ya'ya na maza daban kuma dole sai an yi sharing tsakanin miji da mata sannan za a samu cimma nasara saboda haka kulawa da gida a wannan maza wannan harka to lalle mace ita ce za ta zamanto ta tsaya sosai shi ma miji ya tsaya san haɗa hannu ba wai ɗaya ba ne zai tsaya ya ce shi ne kawai da ainihin harka yaya amma yan uwa mu kula sosai maza mu kula da haƙƙin nan na mata mata kuma su tsaya tsayin daka mu kula da haƙƙin nan na maza kullum namiji ya zama yana farin ciki da matarsa kullum ya zama to farin ciki yake da matarsa za ka ga wasu abubuwan abin sha'awa miji ya fita inda duk zai tafi kafin ma ya dawo yana neman matarsa a waya tana neman sa mai gida kana ina to sai ka dawo ba komai kawai kiran nan kai kana jin sa ka san wannan tadawu'i ne na nafilan nan ne irin wannan na Allah da ya ce la ilaha abu ya taqarrabu ilayya ne ko har sai soyayya amma mace ta zama wata kidahuma ga wayar tana da ita ba za ta nemi miji da ita ba ya fita ko kuma mijin shi mai kulawa ne zai kira wata ba ruwanta ta yadda wayan nan bata san ma ina miji yake ba miji baya nan ai waya ya kamata ta zama a hannunki a hannun hagu carbi a hannun dama ko zai kira in an jima kaɗan ki kira gida dai har yau ba a dawo ba a dai tuna da mu muna nan dai muna jiran ka sai ka zaci cewar wata unguwa za ka tafi to wasu sun iya kissa wasu kuma ba su iya kissa ba sai dai kisisina ita kissa ta mata ita take janyo a so su amma kisisina ko ita take janyo a watsar da su a kisu a ballagazantar da su saboda haka yana da kyau mu taimaka wa matayenmu kuma kar a ce na ce a dinga sa turare ka dinga sauraron ka ji kamshi daga jikin matarka to ya kamata a dinga taimaka musu da mata ya tsara na kuɗi na turare kan ma ka ce sai ka siyo musu in ba dai ka san irin wanda take so ba ka ba ta kuɗi ka ce in kina da ina ake sai da turare irin wanda kike so gashi kun san mu mun jarraba abubuwa in siyowa ne ka siyo ka ba matarka idan ita ta samu a wani waje wani kamshin in ka ji sai ka sai ka gara ce wance ga kuɗin nan a siyo miki irin na rannan ka zo kai zikiri kai zikiri a cikin dare kai zikiri ka farin ciki kuma kai budiri Allah ba Allah ubangiji ya ba mu dacewa waɗannan haƙoƙi Allah ubangiji ya ba mu ikon karewa da kiyaye su don albarkacin manzon Allah Allah ya zaunar da mu lafiya gyararrakin gidajenmu da yamutsi da ake zama rayuwa ba daɗi wallahi abokan soyayya a dinga zama ba daɗi ba daɗi don haka Allah ya gyara mana kowa kuma ya rike matarsa da kyau a kirkinta ita ce yar uwar ita ce kullum abin da hajiya take ce mana ku girmama matan ku ku zauna da su lafiya matarka ai matarka wata rana fa matarka ce za ta haife ka kamar ya matata za ta haife ni hali to matarka idan ta haifar maka ka so ta ta so ka kuka son juna kuka biyayya aka samu al'arziki da alkhairi idan mata ta tashi haihuwa ta haifo maka magaji ai ta haife ka in ta haifar maka dan da zai zama ya gaje ka ranna baka nan shi za a gani a tuna kai ko gari dan ka ya shiga aka gan shi aka ce an tuna ka a gai mana da wane ai an haife ka saboda haka a girmama mata ababen girmamawa ne yago idan mace na da aibu kai kokari ka ga ka kawo mata da aibu ko ka saita ta manzala ya ce wanda ya ce ma ba zai auri mace sai mara aibu ba annabi ya ce to wannan zai iya zama ba mata da aibun ake samun matan in dai aibun bai kai irin na jiya da muka faɗa ba na kwalkolin da ba za ka aure ta ba ko wanda ya kai da ba za ka iya zama da ita ba sai kai kokari ka hanyoyin da za ka bi kana gyara aibobin nan ka saita ta abin yana raguwa yana raguwa wata rana sai ka ga sai labari aibin da take yi din nan kai zaka tura ta ma wani gida ta je ta gyara wannan aibin ba an yi nasara ba to saboda haka mu tsaya mu girmama su annabi ya ce ba mai girmama mata sai karimi ba mai wulakanta su sai kuma dan iska kuma ba wanda yake mallakuwa yau matarsa yadda take so sai mai mutunci ba kuma wanda baya mallakuwa sai tantiri shi tantiri ai baya mallako yanzu nan sai sussurfa mata ashar tana danno kai gabanta zai fara faduwa kaga wannan ba zai mallako ba amma mai kirki da ya san tai masa abin kirki yana girmama ta yana tuna iyayenta yana tuna halin da aka yi cikin rayuwa kaza kaza wance ya zan mance da wance to sai ka ga hanya ka to ita kuma mace ta yi kokari in eh kal malaktahu a gani ita kuma mace ta dinga tunawa ta dinga tuna girma ne nata ta yi biyayya ta yi yadda miji za ta janyo hankalinsa ya fita je gidan boka yanzu wani bokan sai ya karɓi miki kuɗi amma da za ki zo ki ladabi ki haɗa soɓa rodo amma ban da ɗan zami ki haɗa su a samu abu mai sanyi mai kyau ki sha ƙamshinki yana shigowa bismillah farin cikin da zai yi zai yi wuya a samu bokan da zai samu miki da wannan Allah ya ba mu dacewa kuma duk sana ka dan kai wa mace girma ka girmama mace ka girmama mace kaga ta ki mallakuwa ta ki ta gane ta ki ta gane ta girmama ka to kyale ta yawa idan kika ga miji kuma kin girmama shi kin girmama bai san kina yi ba to ci gaba da neman taimakon Allah amma kar ki bari ki ci gaba dan shi miji in aka kyale girmamawarsa matsala ce za ta ci gaba amma mace kana kyale girmama ta sai ta gyaru ta dawo amma namiji baya dawowa in kika girmama shi ki ce wai zaki maganin sa baya godiya to namiji sai ya dada batsa ya dada ya dada bazama saboda magana nan na mai waka da yace za a karamtar karima malaktahu wai za a karamtar la'ima tamarrada wannan sai a kasar Hausa balarabe ne tintintina amma abin da ya faɗa na yaranmu na hausa ne bahaushe ne baya gane haka in ka girmama mai girma sai ka mallake shi ya zama naka to wannan mutumin allah ne amma in ka girmama ɗan iska in ka girmama shi ka nuna shi mai girma ne to sai daga kai ya fara baka isa ko mai kuna gani kana yaya yaya kaza ina wani haka haka ba da ni da kai wajen ubanmu ɗaya ne kafi ni ne ka gani a ƙasar hausa ake wannan to mu mu ɗauki wannan magana ta laraba wannan wannan duk ya girmama ka ka ba kai masa randa ya girmama ka ya hidimta maka matarka tana hidimta maka ka girmama ta ka ja ta jika ka dinga harka da ita in baka ja matar ka kai harka da ita ba to da wa za ta yi dole fa mutum ya samu abokin hulɗa ba ka komai da matarka to in tana waya ta fara harka da wani ya za ka ce tamarrada ai tamarrada ya zo saboda haka Allah ya ba mu dacewa Allah ubangiji ya sa waɗannan wa'azuzzuka su zama yadda suke shiga kunnuwa su shiga zuciya kuma a kawar da fushi gabaki ɗaya shi bai da alkhairi in dai za a yi fushi to fushi yana sa ganin kai fa in baka ga kanka kai ka isa wa yaushe za ma wani abu kai fushi to kar a yi fushi a zaman aure haƙƙi ne kan miji ya yi fushi kan mace ta yi fushi idan fushi ya shigo to matsala ta faru in an maka kawai ba komai an miki ke ma ba komai in ma wani abu ne ana ba wa juna haƙuri kai ha ba ba komai ba wani abu ne ya shige ma ke dai ki hawa to ba komai ya shi shi kenan ko in mutum ko ya ce fushi zai da matarsa to kaga matsala ta faru ko ta ce ita za ta yi fushi ko me ya miki karki fushi ko me ya miki karki fushi ba ka jin bayan Allah na gaba to ai gaba ai kana kenan wani sai ya gaba da matarsa ko da nan ba mun yi zancen ba to akan me akan me ai auren ba na gaba akai ba auren soyayya ne za ka fita ta zo ka baka ka a dawo lafiya laiba da sa'a ana ganin ka dawo a maza a fito da yara in kana da yara in ma ba ka da yara ita matar ta fito a Allah ya ba ku yara inda yara ku fito ku taho a tare juna ana murna a shiga gida shine farin ciki arziki ya karu lafiya ta karu hankali ya kwanta lob ya karu a ta abubuwa amma idan za a ce za a dinga ni dai fatan da nake da Allah yan maza a je duk kowa dai matarsa ta ta ga canji kaga sun je su ce ka Allah ya kara wa shi lafiya Allah ya ja kwanan shi to in ni wani samu wannan ta dan ka san wanda suka ga da yawa kaga idan mazajen da suka dan ga canji za ina ganewa ko da nace kai na gaji kafin fita tafsiri lokaci da dan saura ku dan gewaya da ni gari ina gewaya wani mace shi ne shi alagara lafiya na shiga abin da nake nema kenan don kuma mun tafi za a ce Allah sarki Allah ya saka masa da kowa ya tsaya sosai kuma duk wata mace da take ji da kai ko take wata tana nan kawai ta ja ta ga kullum da mijin take faɗa ba za ta ki durkusa ki ce dan Allah mai gida na tuba duk abin da nema na daina shi ma ya mamaki a'a na ji dai na ji majalasi na ji ni ne to daɗin zai bai yawa na ji majalasin shehinka ko na ji majalasin malaminka kai kai na ji kuma na tuba gyaruwa rayuwa ta zama lami lafiya a samu 'ya'ya na ƙwarai Allah ya ba mu dacewa alhamdulillah assalamu alaikum